لا حاج النبي محمد لا محمد الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعقول والحاكم لما سوى ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجاه العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظري لنا لهذا المحزن والكاحف بنزلة تأتي لنا بالزبر ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
آه يوم شهر شفق دوات رمضان hijirar da yana rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da wanda ya daidai da takwas ga watan april 2023 tara ga watan april 2023 za mu tashi daga inda muka tsaya a tafsirinmu sauti saba'in dai a za mu tashi daga faɗin allah subhanahu wa ta'ala ورمى نحن جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون اليوم اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون نعم
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحج لما جاءهم إن هذا إلا سير مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مئجال ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير نعم أكثر ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى فقال الذين كفروا للعيش لما جاءوا إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير آه ويوم نحشرهم جميعا ranar da za mu tashe su baki ɗaya in ji Allah subhanahu wa ta'ala sun mana kulil mala'ika sannan sai mu gaya wa mala'iku a ha'ula'i shin waɗannan mutanen iyakun kanu ya abudun sun kasance ne suna bauta muku qalu sai mala'iku su ba da amsa su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji an ta waliyina min dunihim kai ne majibincin lamarinmu ba koma bayan su ma an dunina min dunihim bal kanu ya abudun al-sinna bari dai sun kasance suna bauta ma aljanu ne aksara hubihim mu'minun mafi yawan su sun kasance sun yi imani da aljanu Allah ya ce أكثر من المؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا يوم wannan rana ce ka shashin ku ba za su taba amfani da shashin ku ba shashin ku ba za su ba za su cutar da shashin ku ba fa yau la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu lil ladina zalamu Allah ya ce mu ga waɗanda suka yi zalunci wa wanda suka kafa cewa Allah zuku azaban nari ku dandane azabar wutan nan allazi wannan kun ya su kan jibon wanda kun kasance kuna kayyata samuwarta wa idza tutla alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu idan aka karanta musu alqur'ani bayyana to ayoyin mu bayyanu kalu ma hada to wannan ba kowa bane ba illa rajulun face wani mutum ne yuridu an yasudda kum amma kana ya'budu aba'ukum kawai yana so ya zo ya katange ku ne ya hana ku bautawa abin da iyayenku suka kasance suna bautawa na daga kuma kenan wa qalu har ma za ka ji suna cewa ma haza wannan alqur'ani fa ba komai bane ba illa ikun face kawai kirkirarren ƙarya a bakin sa wani azullah fa illa ikun musali kirkirarren ƙarya ne da aka kaga ma Allah wa qalil ladina kafaru lil haqqi lamma ja'ahu sai waɗanda suka yi wa suka kafircewa alqur'ani lokacin da yazo mun za ka suna cewa in haza wannan lamari na manzo Allah subhanahu wa ta'ala ba komai bane ba illa sihirun mubin fa ce shi ne bayanin ne suka faɗa haka sai Allah ya musu zanji yace wa ma atainahu min kutubin yadrusuna ba ba mu zo musu da wani littafi ba da suke karanta shi ba mu kawo musu wani littafi waɗanda suke karanta shi ba kuda sai ya za ku zama alfa'ani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba alhalin babu wani littafi da ya zo muku gabanin a saukar muku da shi alfa'ani wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadir kuma ba mu aiko musu wani manzo mai gargadi gabanin zuwanka ba ya rasu magi sallallahu alaihi wa sallama bi ma'ana sun ce kana kirkira alafiya ta tabbatar a duk ake faɗa ba daidai bane ba shin mun ci aiko da wani manzo ne wanda suka ga cewa abin da ake faɗa ya saba da abin da ya faɗa ko abin da kake aikatawa ya saba da abin da ya aikata ba a ko mutum manzo ba to da kare ta gaba da wani dalili wa kazzaba allazina min qablihim haka zalika bi wa'anna suka zo gabanin su su ma aka fi da kare ta annabawa da manzannin da aka aiko musu ba ma mana gobe ishara ma a kai lahu ya ce amma ya rasu na kwanta da hankalinka duk wannan abubuwa da suke yi ba su yi ba su yi wata ba su kai ga matsayin ɗaya bisa goma abinda kafiran baya sun sa aika kamar na kai na kare ta annabawan wata wannan kafiran na maka abinda suka karyata maka ba su kai kushirin kushirin ba ɗaya bisa goma na abinda aka yi wa sauran annabawa su ma wa'annan fakar da burin sulin sun karyata manzanni na da na aiko musu fa kai fa kana nakir ta yaya za su kuɓa kai kuɓucewa narkona ta yaya za su kuɓucewa hallakar da zan musu ta yaya za su kuɓucewa azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tara da musu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yau ma na jami'an wannan munasabar wannan ayar da ayar da ta zuce gabaninta shine mun ji Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari irin wauta da maganganu na wauta da kafirai suka wata yi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da fatin su na cewa wa qalu lan yu'mina bi hadha alquran wa la bil ladhi bayna yadayhi ba za mu taɓa imani da wannan alqur'anin ba ba za ma mu taɓa imani da littafan da suka zo gabanin wannan alqur'anin ba da har suka kai matsayin da suna ganin cewa su ban sun fi karfin wata kan Allah ya musu azaba saboda su hujjar su shine wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin mun kasance mafiya yawan dukiya mafiya yawan yaya to ta yaya za a azabtar da mu bayan mun bi ku yawan yaya mun bi ku yawan dukiya Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda ya musu raddi ya ce wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum inda la zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati amin Allah subhanahu wataala ya ce dukiyoyinku da 'ya'yanku ba su ne za su janyo muku samun kusanci ga Allah ba ba su ne za su kawo muku wani makami a wajen Allah ba subhanahu wata'ala sai dai ƴaƴan da suka yi imani na kai suka yi imani sannan suka aiki na gari da suka iyayensu za su kasance a cikin gidan da jina aljanna suna amintattu bari ma Allah ya ce kan ba ku tunanin wani wata uwa duniya ne dukiyar da ƴaƴan ku inna rabbiya rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yakhluqu wa huwa khayrul raziqin ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakika Allah subhanahu wataala shi yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa dan ya dan ya jarabe shi kuma yake takure arziki ga wanda ya ga dama daga bayinsa shi ma dai dan ya jarabe shi wa ma anfaqtum min shay'in da abin da za ku ciyar na daga zuciyarku a cikin lamarin alkhairi fa huwa yusluquhu Allah subhanahu wataala zai rubanya muku shi wa huwa khairur raziki shine mafi alkhairu a sarki mai azurtarwa bi ma'ana duk inda bawa bawon Allah ya ce da dukiyarsa ya Allah subhanahu wataala ya ninka mai wannan dukiyar a duniya ya ninka mai a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zan ba ku labari ga wani mutane uku ba kuma rance muku da girman Allah ina ne rance muku da girman Allah ma na ƙasa ma numar injin sarkaci dukiyar ɗan adam ba taɓa raguwa wata waje wai yawan sarka da yake yi ba a taɓa samu wai dalilin sarka ba wai dukiya ta ta ragu wala zulima abdun mazlamatu faqadara ala in faza gadi fa sabara illa zalimu Allah illa babu wani bawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka zalunce shi ko kuma wanda aka zalunce shi ya yi haƙuri ba shi Allah subhanahu wataala ya janyo mishi ya zamanto cewa a ɗaukaka ne a gurinsa wannan kenan saboda haka idan muka yi duba zuwa ga waɗannan ayoyin da muka faɗa jiya muka duba zuwa ga wannan ayar da yau shi ne Allah yana ƙara biya mana duk wannan abin da suke yi da duk wannan sauran kan nasu da suke yi ba komai ba ne ba ranar sakamako yana nan yana jin shi ne wa yau wani shugun ranar da za mu tattara su duk da cewa a kira'a ta hafsu da hamza ta zo a kan wa yau mai ya shugun wa yau mai ya shugun jami'an sun mai ya kuli lil mala'ika shi kuma ruwaya ta sauran masu ramu'i ta tafi akan wa yau mana shuhun duniya ran za mu tafi su baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan alhashin ana magana ba wai tashi bane na wani waje a tashi ne na ranar tashin alkiyama yawmul hashr shine ranar tashin alkiyama kamar yadda muka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mana a sotin tababu yana cewa yawma yajma'uhum li yawmil jam'i zalika yawmut tababu ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tattara su ranar tarawa shi ne ranar takar gama don wajen cikin a sosu hudun Allah yake cewa zalika yawmun majmu'un lahunna wa zalika yawmun mashhud ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tattara mutane a a wasan ainihin baki daya amma fadin da Allah ya ce wa yau ba na turuhum ko kuma da fadin da Allah ya ce ya yau ya ma zalika mu majmu'ul lawlat ba shi yake nuna mana cewa wai ranar tashin alkiyaman nan iya mutane kawai za a tata ba a'a hadda aljanu hadda mala'iku kai har da ma dabbobi da tsuntsaye dukkanin su ga Allah subhanahu wataala ya tashe su wannan ranar ya yi musu hisabi Allah yana gaya mana وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا هم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله سبحانه وتعالى yake cewa babu wani rai a doron ƙasa mutane ne ko aljuru wala da'irin ya iru bi na hayyi babu wani tsuntsu ko tsuntsaye da suke taki da fukafikansu ba sai su ma umaru min amsalikum ne al'ummace ne kamar mutane kamar ku ko mutane haka al- haka aljanu al'ummace ne kamar ku kuma ba ma faradna fi kitab ne sai babu wani abu da muka bari wanda mu aji ba mu tsuntsa ta cikin alqur'ani nan ba kuma ila rabbi sun kuma dukkanin da mutane da aljanun da dabbobin da tsuntsayen dukkaninsu za su sake ranar tashin kyamar gaban Allah subhanahu wa ta'ala yadda za a kare za a tada da dabbobi da cikin Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya maka a cikin sautin tafiyar yana cewa wa idan rushi wa idan rushi ushra ranar da za a tada da su ma dabbobi kenan wannan kenan a wa yau mana sauran jami'an ranar za mu tafi su baki ɗan bi ma'ana ranar da za a tafi waɗanda suke jagororin kafiran da ran za a tafi waɗanda suke talakawan kafiran baki ɗaya a tattara su sun mana ƙuri lil mala'ikati Allah ya ce sanin sai mu gaya wa mala'iku mala'iku a wani sunanci ne na halittun Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya halice su daga haske Allah ya yi musu wani irin tafsiri na halittar da ba su saba wa Allah subhanahu wata'ala bari ma bautar da suke ma Allah shi ne kwatan kwatan yadda kake yin numfashi yadda kake tunanin cewa inda za a rufe maka wajen numfashi za ka shiga cikin wani irin hali to haka da za a ce shi mala'iku tsaya can ba tare da saba wa ba tare da bin umarnin Allah ba haka numfashi kamar numfashin numfashin su ne zai tsaya haka ayoyi na alƙur'ani da yawa suna nuna haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa la ya'tuna Allah ma amrahu wa yaf'aluna ma yumarun fa yasa shine wanda ba su saba ma Allah subhanahu wata'ala kuma su ko da yake suna aikata umarnin Allah ne subhanahu wata'ala Allah yana gaya mana la yuzikuna hu bil qawl wa hu bi amrihi ya'malun ba sa wuce gaban Allah cikin magana ko da yake cikin umarnin Allah subhanahu wata'ala suke wajen aikatawa kuma Allah yana gaya mana yusabbihuna al-layla wan nahar la yusawu za ka ga su suna yin tasbihi ne tafiya da yammaci babu wani rana da za ka zo ka tada su sun tsaya tare da haka kuma wa'annan mala'iku wani su shirin kunzumin halitta ne masu yawan gaske akwai masu yawa a cikin duniyar nan tamu kowane mutum yana da raƙi da asin nashi haka zalika ana da wanda suke rike da yammacin gabashin duniya da wanda suke rike da yammacin duniya akwai waɗanda suke aiki kawai a sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai akwai waɗanda suke hamdatul arshi ne akwai wanda suke a cikin al'arshi suke ga sunan da yawa babu wanda ya san adadin yawan su sai Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san yawa da ƙarfi na rundunar ubangijin ka ya rasulullah suna karatu na sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai Allah ya ce thumma naqulu lil malaikati sannan sai wanda ya malaiku a haula iyyakum kanu ya'buduna shin ku ne wa'innan mutanen suka kasance suna bautawa wannan tambayar Allah ya fuskantar da ita ne zuwa ga suwa zuwa ga mala'iku Allah ya kusantar da tambayar zuwa ga mala'iku a lokacin da shi ne mafi sanin abin da ke faruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ya fi mala'iku su kan sanin cewa ya mutane da ma su bauta mala'iku saboda duk haukan masu bauta mala'iku ban ba su taba ganin mala'iku ba eh ba su taba ganin mala'iku ba amma ba su ke bauta musu to Allah ya san zai ke ce musu a haƙula iya kun kamu ya mutu a nan suka tambaya menene hikimar Allah ya tambayi mala'iku saboda an san ayya sani malamai suka ce hikimar da Allah ya tambayi mala'iku shin wa'annan mutanen ko suke bautawa shine nuna adalci da kan hujja da Allah kai ne misalin ka wallahi masalul a'la a matsayin ka na alƙali aka kawo maka mai laifi kai a kan ka takewa ma kana da cikin shaidu da za ka iya tashi ka ce lallai wannan ya aikata wannan laifin amma za ka buɗe baki kawai ka ce ya yi laifin nan a matsayin kana kan ba za ka ce haka ba za a kira wani ka ce to ga ga kunan ku ku zo sannan za a ce ku da kuka zo kuna kawo ƙararsa kuma ku zo sannan kai kawo shaidu da ko a a a menene البينة على المدعي واليمين على من أنكره azo dan aka hujja har a zo a bayyana cewa ya yi ibn da su gashi galibin ka to haka Allah saboda ya kaba wa bayi hujja ba zai ce na san lokacin da kai kaza ba lokacin da kai kaza a'a ba ba ku ka bauta ba to shikenan ku mala'iku ko ka sa su bauta muku Allah ya san da wasu kasa ba kuma ya san cewa a cikin mutanen nan akwai masu bauta wa la'iku a cikin su akwai masu bauta wa taurari a cikin su akwai masu bauta wa wata a cikin su akwai masu bauta wa rana a cikin su akwai masu bauta wa wuta a cikin su akwai masu bauta wa ɗan marake kai a cikin su ma akwai masu bauta a son zuciyar su a fara'aita man ta'aba ilahu hawahu a fa'anta da kuna alaihi wakila dukkan da Allah ta tsara su an fahimta sai Allah ya ce wa mala'iku ha kowane da an tambaye su ko kace su da ah kwatan kwatan shi kwatan kwatan annabi Isa alaihi salatu wasalam da Allah ya ce an ta kunta lin nas tahzuni tahzuni wa kunniya ila ayyi min dunillah kai ka ga mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka allola guda biyu kuma bayan Allah subhanahu wataala mala'iku da Allah ya ga musu a haƙula ya kun kamun ya kuma suka ce kalu subhanak suka ce sarki ya kuma ta gare ka wannan imma ce ta nuna da ji a gaban wanda yake da ba imma za ka ji an bayan da suka a ran ce da ke kamar ta ce bayan to shi ne subhanaka sarki ya kuma ta gare ka bi ma'ana a fara korewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya dinka kuma a bayan an gane ko a fara korewa Allah subhanahu wata'ala kishiya kafin a a a ba da amsa wannan shi yake nuna maka yadda Allah ya kama manzo Allah wannan shi yake nuna maka yadda Allah ya kama manzo Allah shine Allah yake ga muna afallahu anka lima asakara ba bane ne kai ya rasulullahi ya ta adi kaza gafarta mala afaka Allah ila kaza shi za alƙaliyar ya kawo wasu malamai suka tafi amma kan cewa wannan ba wai Allah yana tambayar manzo Allah cewa wani laifin hanya da ya sai kaza a'a kamar kai idan ka tashi za ka yi wa wani suwaji wani babban mutum ka tuna aka maka Allah ka bani ba sai ba gani na subhanaka suka ce sarki ya tabbata a gare ka ya ubangi kamar yadda shi ma annabi Musa al-Aqwal annabi Isa alaihi salatu wasallam abin da ya faɗa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam qala subhanaka shi ma yake ƙala subhanaka ma kana ma ƙala subhanaka ma kana li an aqula ma laysa li bi haqq in kuntu kuntuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allahul qulub sai da haka yadda annabi isa ne zai ji sanin ce ina sarki da wata gare ka ni ban kasance zan faɗo na abu ma kana ni an an akula ma ne sai da haki in ba dole abin da ban da haki a kai in kuntu kuntu idan har na kasance ni na faɗa ta alau ma bi na ku ka san abin da yake cikin zuciyarka wala alau ma bi na ku ba san abin da yake zaka kawo ayi to Allah kai ne masa abin da yake koyi da haka su wasu su ce subhanaka anta waliyuna min duni haka zalika a cikin suratu suratul furqani suka ce qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika milawliya walakin matta'tahu wa aba'ahu hatta nasu fikra wa kanu qauman dura saboda haka suka ce an ta waliyina min duni ai kai ne wani bincin lamarin ya ubangi kuma bayan kai wani bincin lamarin ne bi ma'ana malamai suka ce abinda yasa suka ce an tsoro na nufin yau suna nuna cewa ya ubangiji ba mu kai ga matsayin da za mu aikata wani abu wanda yake shi wannan abin zai janyo mana samun nisa da gare ka ba zai janyo mana samun fushin ka ba ya ubangiji ba ne mu ba ne mu ai mu sa wa'annan su su bauta mana ya ubangiji sun sannan ba suka suka fara bawa ansa Allah بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن sun kasance suna bauta ma aljanu ne sun kasance suna bauta ma aljanu ne ba mu suke bautawa aljanu suke bautawa barkan ya abu da jinna aksara wurfihim mu'minuna mafi yawan su sun yi imani ne da wa'innan aljanan
sun yi imani ne da wa'annan aljanu dama larabawan maka gabanin zuwa manzala suna da sama dama su sarrafa akwai masu bauta wa gumaka kuma a gumakan karkashin aljanu akwai wanda su kuma a gane gunkin ka su saka amma wannan gunkin akwai aljani bayan sa da hanyar aikin aljani ne yake an gane shi ne suke ba musu shi ne sauransu akwai waɗanda su kuma a'a ba a ji ba gunki ma suke bauta ba mabiya kansu a garin da suke bin su kaukamun su su suke bautawa ni ba wani bauta wa gudunwar aljanu ba wace matsala ba yau ko kai ne za ka tafi wajen boka ya ce maka akwai aljinuwa ne akwai aljinuwa ne akwai kaza yi mata yanka kaza a zo da jini kaza yi mata raka kaza ni kake wata bauta kana bauta wannan aljanu wanda wallahi da mamu a cikin wannan rudan a wannan karin a wannan karshen zamanin Allah ke yau a sun kasa shi suna wuta ma gabanin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su wa'annan aljinin bayan zuwan annabi kasuwa suka yi kashi aka samu wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har suka zo ma suka yi kiran jama'a Ali ya kama na ko ina ta ni haita wani zama ba da mun zamu sani kalma bane da yayi da ake ya aiko shi ya qaumana ajibu da ya wayi wa anni sai kula ku ku ku amsa kiran mai kira zuwa ga Allah manzon Allah in kuka ga Allah zai gaba ta muku gaban ku saboda haka wasu suka yi imani a da Allah da Allah kuma wasu suka kafirci Allah ya ba mu kaya akan ku yana cewa suna cewa a bakin su fa inna minna salihuna ومنا دون ذلك كنا ترائك إذا daga cikin akwai salihai akwai wani kuma ba salihai ba wa inna minal muslimuna wa minal qasitun a cikin mu akwai wanda suke musulmai akwai waɗanda suke kafirai ne saboda haka sun kasance suna bautawa kafirai a kafuwa aljanu suna neman tsari daga wajen aljanu har ya kasance ga wani zuwan annabi idan ɗaya daga cikin larabawa suna tafiya a hanyar ta daji suka wata cikin wani kwari ko wani ko wani daji dare musu wai dan kada a zo su zo su shafe su sai ga suna cewa a ƙozu bi sanyi da hazal wahaji waji min sharri sufaha ina neman tsari daga shugaban aljanun wannan kwarin ko wannan dajin daga sharrin wawayen dajin nan ko sharrin mabiya abin yaranta kaga na malaman kai suke da gare shi ko bal kanu ya abudu da jinna sun kasance suna bauta wa aljanu tare da sun san cewa Allah subhanahu wataala da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su da wannan bautan lamma di da kun ya bani adama Allah ta abudu shaytan shin ba dauka mu ba tsari ba ya ko ya adamu kan ku bauta wa shaytan ko innahu lakum azumu bin shaitan ya kasance azumi mabamaki gare ku mabayyani wa amkuduni ku bauta mini haza siratun mustaqim wa bauta min dinnan shine tabarci madaidaici amma cikin abin da zai baka al'ajabi na gaske duk wannan abin da aljanu suka yi sai da zo su a wasu daga cikin suka zo suka bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka kabrai da ya sa su wasu su sun imani ga manzon Allah ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi yayi hijira daga Makka zuwa Madina bayan ya fita daga kogo bayan ya je wajen a sai ya umu ma abadi bayan ya fita daga wajen sai ya umu ma abadi ya wuce ya kama hanyar madina da da jar kawai sai aka ji aljini murya wata aljina tana magana tana ce musu ba na ba ku labari ba zuwa ga waɗansu abokanai guda biyu muhammadu da abokinsa abubakar suka yi tafiya kyakkyawan tafiya tafiya mai ban mamaki idan kuna so ku karyata ne ku je ku ma nazala fi khaima ta ummu ma'abadi sun sauka ma a haimar ummu ma'abadi sun sauka ma a haimar ummu ma'abadi ku je ku tambaye ta idan kuna ganin karya nake wa in tas'alu shata idan da za ku je ku tambayi akuyan nan ko da aka tatsi nonon ta ko tunke da aka tatsi nonon nan nata ta shahadu sai ta ce da da abin da ya faɗa wannan ya ce kawai sai ta cewa wannan abin ne amma daga cikin su suna imani akwai waɗanda su kuma sun sababban aljanun nasu ne suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo cikin bukhari sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu anhuma yana cewa ni ban taɓa ganin inda babana umar radiyallahu anhu yace ina zaton wani abu kaza ba face wani abin yadda kuma ya zace na ke to wata rana mutum ya zo wucewa kawai sai na kuma ya kalle shi kai wannan ina tunanin cikin gida ko dai wannan mutum har yanzu boka ne shi ko kuma dai da ya taɓa zama boka aka kira shi da a kira shi yace ya yi an ya kuma sai ya ce ba ni labari game da abin da aljanar kamar da ka take gaya mana ya gaya mai ita ce zo ta same ina bacci a kasuwa ta bayan labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwa sai na Umar ko da yake an ce ramin hadisi ko da yake an ce kuma a shi sawa'a shi shi ko da yake a Bukhari da Muslim mutum ba amma a Muslim da Imam Bukhari da Imam Ahmad ya ce sawabin kalbi yake ko shi sawabin ko da yake Umar yace eh abinda kamar dan gaskiya ne wata rana ina zo wajen gumakansu sai ga wani mutum idan ya ya janyo dan maraki su ma ɗin malaman hadisi suka ce mutumin sunan shi a ibnu abad ya zo ya ɗauko ɗan rakuni zai zo ya saka ta zai zo ya yi ya yanka ma gunkin su aka ce yana ya yanka wa gunkin shi nan jinin ya fallaka sai aka zo ne ƙara wata murya mai sama tana cewa ya gare amurin najih rajulun fasih يقول لا إله إلا الله يا جليل أمر النجح رجل فتح يقول لا إله إلا الله تقول aka ta wace ce dan wai wallahi suna ga suna ga ne ko kuma wanda ya faɗa kan yace wallahi suna ga ne wa in sai na ba ni na abin shi na tafi ina bin inda mare da take yace ba mu take ba mu labarin wai annabin Allah ya bayyana annabi ka ta ruwaya a Imam Ahmad tattun musulman suka ce sawabin ƙarin ne sawabin ƙarin ne yanzu wucewa sai aka ce wa sai na uwar kaga wancan yace ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da aljanarsa mabiyar kansa sai ta janyo mai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da mai ta kira mun a kira mun aka ce yace an ce mun kai boka ne a ga ai yanzu kana kan bokanci na koya yace wallahi ya yi mun ba ta ba samu mutumin da ya gaya magana ba ka wasu sanin sunan sai yau ta da na umar sorry sai da haka sai ki kai menene abin da kuwa wallahi abin da muka san ce muna kai ya fi abin da kasan ce kana kai na tafiya sai sa kai kun kamar da sai ce sai na umar ya ce mai to ba ni labari mana yaya aljannar ka ta sani da kai zuwa ga annabi yace wata rana a kasuwa bayan an gama cin kasuwa yin mata yi abin ka ba a sallah ba a zuwa kawai yace da daga na gari kawai na kwanta ka kuma da rumfa ta kasuwa irin rumfa mutanen da nan ta buka ce kawai ba shago ba yace kawai na kwanta a wannan karkashin rumfa sai wani sai na ji sai sai mabiyin nawa ko mabiyatawa ta zo mini bayyana nauyi wanda ka sake tsakanin bacci da farce ina gane aljana ta idan ta zo mini sai zan ji na fita na kawai to na kuma ta ta zo mu don da yake ganin mu ya fi da ke tare da saboda haka ina kwanciyar na fara bacci sai ta zo ta shuri kafata ta ce kuma ya tsawani bin kalin wa faham in kunta wa faham wa'in in kunta sakin innahu qalbu isa rasulun min lu'ayyi bin ghalib yad'u ila Allah wa ila ibadatihi tana zuwa ta shiga da kafa ta ce kai tawali ka kuma na ka tsaya ka ji zan ce ka hankalta idan za ka hankalta ka fahimta idan za ka fahimta hakika an aiko annabi ko manzo daga jinin lu'ayyu dan galib yana kira zuwa ga Allah zuwa ga bautar Allah sai ya ce mata da Allah rabu da ni faqad amsaytu na isa yau na mare su a gake nake rabu da ni rabu da ni ina ji mun ba da wannan na ba da wannan tare a cikin kafin ko na yawa yake rana ta biyu kafin mu na daukan annabi ko yake rana ta biyu ta kuma zuwa ta shure da kafa ta gaya mu irin wannan nake rabu da ina ga a ranar ta kuma ce kai na ji na yi kai kai tsawon na ce ka tashi ba an aiko annabi aljanna ta ke gaya haka kuma idan ta zo har waƙe ma take mai a jutulin zinni wata tafiya wa shadda halittu bi a tafiya tabri ila makata tafsir huda tafsir huda ma khairu jinni kakazzajiha ko ma sajikul jinni kakazzajiha ta ce ku je ku bada bada da wata lokacin ake ba da wannan baituka na na abin nan yace ha ha ku yace dai yau bari zai in tashi in je ga wai wane ne wannan sai sai sai na tashi na dauki damara na da kuma kaga kuma ai yana madina annabi yace na dauki na aukan in garma ta zuwa ta na rinka ce ta dazza har sai da wajen manzon Allah da na zoke taguwa ta na kulle ta inda take da na to wajen tamba ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ce yana masallaci ina zuwa masallaci aka ce aka aka ce wane ne yake aka ce manzala ce wane ne sai aka ce sawad ne sai ce sawad ma zo zo ga ya mun abinda aljanna ka ta kasance tana ga kwana uku da saboda Allah Allah Allah shi ga kin da wannan an gama ko dan kafin ya ga manzala labari to wannan ba abin da annabi ya gaya mai cewa ga abin da ka zo da shi na gaya maka Allah ya san da annabi shi ya ba wa sawadu farin ciki da ban burgewa ka san karshen abin da za ka yi wajen balarabe shi ne idan zai burge ka kawai ya fara zuwa waƙe sai kawai sawadu ya tsaya gaban annabi ya fara waƙe ya ce a tani na jiyo a wajen ruwaya a tani na jiyo ba da sadiƙin warraka dajin wannan ya kushi ma karba lautu بكاذب ثلاث ليالي قوله كل ليلة وقوله كل ليلة أتاك رسول من لؤي بن غالب فشمرت من زين الإزار ووصلت بي الذئل والناء بين الصباحل فأشهد أن, أن الله لا ريب لا رب غيره وأنك مامون على كل غالب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يبنى الأكرمين العقائد فمرنا بما يأتيك يا خير يا خير مرسل وإن كان فيما جاء حزب الزوائب وكل شفيع يوم لا ذو شفاعة سواك بمبن عن سوادب الكارث wato duk lokacin da nake karanta baitin nan jinin rubaitin karshen abin da ban mamaki yana cewa kayi da ji wata kan majina ko mabiya ta ajina da take ji na ta zo mini tsakanin bacci da farki wallahi abin da zan faɗa ba kariya nake ba salatu da yadin kwana uku kullum idan mutum ta zuwa mata ta ce kai ta ji ba an ɗauko wani annabi da cikin ba a jikokin da ayyukan gani da na gaji fashin wasu an zai da sai na tashi na ɗauki ɗamara ko wasu biyar da ke labin wasu na a bayyana sabatu sai in girman abuwa ta ta ɗauke suna kike ta da ni daji bayan daji ƙarshe sai ki fa a ga annan la a larar ba da yau na ce da wallahi babu wani ubangiji sai Allah wa'annaka mamuni kuma na ce da kai amintaccen Allah ne ala kulli galibi a saman duk wani wanda yake cikin galaba wa'annaka ajrin wa sayyidina wasilatan kafin kowanne manzo da Allah ya aiko kusanci ga Allah abin da da ban mamaki sabon musulunci ne yake ga manzon Allah wannan magana ila Allah ya kowa kusanci ga Allah ya bin al-akrami da asai ya dan manyan mutane kafurna bima ya kisa ka yi ka umarce mu da abin da aka kama kan daga alfur'ani ya khairar mutane ya mafi alkhairin mutane ya khairar mafi alkhairin a manzanni ku yi mana umarni kawai kuma wallahi za ku umarnin naka wa in kana shi ma ja a tsayin zawaidi ko da ba wannan abin za mu je muna yi muna yi musu banda har mai tsamsan mu za su furfura ka san aikar sun tsufa ba wai aka furfura a nan ba a ga jira da mashi ce sun yi fara nan da wannan ya tufa to ko da za mu dawwama muna neman abin da kake so mu kawo maka za mu tsufa akan wannan sunani karshe zai zo wa kulli shafi'a manzon Allah kasance mai ceto gare ni yau ma za su shafa'ati lokacin da babu wani mai ceto cewa ka ce kai ka kasance mai ceto da tsawabi dan ƙari kan sabon musulunci yana ga manzon Allah ina neman taimakonka kuma annabi ya ce na ka wannan zan taimake ka wani can dan wata mace zai zo na neman taimakon da Allah sabida haka idan muka lura suka ce asra bal kanu ya abudunan jinna sun kasance suna bautawa aljini asra mu'minin mu'minin mafiya yawan sun yi mai da aljini a nan akwai abin tambaya da Allah ya ce wa da Allah ya ce wa mala'iku a haƙula iyakun kamun abu ne shin wa'innan mutanen su ku suke bautawa suke ce ka zuba da an tsoji na miji ne ban kanu bari sai ba mu suke bautawa sun kasance suna bauta ma aljanu idan aka ce sun kasance dukan su kenan ko to amma sai aka ce aksa wubi mu'min mafiya yawan sun yi imani da aljanu wannan ya kamata kamar a wani iskari wata rufu an gana ne sun amsa sun ce sun kasance suna bauta wa aljunu idan aka ce mun kasance nan muna bauta wa Allah ya ake nufi akwai wani wanda babu shi a wajen dukka muna bauta wa Allah kenan to sai aka ce a balkanu ya abudu da jinna sun kasance suna bauta wa aljunu yakin abin da za ka fahimta dukkanin mutanen aljunu suke bauta wa amma kuma karshen aya ta kace aksa rubihim mu'minun mafiya yawan su mai da to malamai tafsiri suka ce an sa nan wajen kashi biyu walau ya kasance mala'ikun Allah sun ce wa Allah wa'annan mutane suna bauta wa aljihu ne baki ya saboda sun gani sun ga sun ga bauta da su aljihun amma duk da cewa mala'ikun sun fi kowa sanin Allah ba su so su ɗauke makami na Allah ko sifa na Allah su jingina ma kansu saboda Allah shi ne yake hata da sanin komai shi ta ba mu san komai ba ba za mu iya ba ma da'awa mu mala'iku ba ma da'awa mun san komai shi ta ta muka ce mafi ya yawan su suna bauta wa an gane eh ko kuma an sa ta biya wajen wani malaman tafsirin suka ce a'a ana nufin saboda ita ibada mala'iku sun da duka wa'annan suna bauta wa Allah amma saboda ita ibada aiki ne na zahiri da ake gani amma kuma imani aiki ne na baɗi da yake kusa zuciya su kuma mala'iku ba sa iya tsakayar zuciya sai suka ce waɗannan suna bauta ma aljinu amma mafiya yawansu sun yi imani da aljinu saboda ba mu da tabbacin ko dukkan su ne suka imani saboda babu iya tsakayar da abin da yake zuciya ba sai ba ko an gane ya fita wannan kenan amin ya hayya بل كان لهم لا تؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا Allah ya ce to wannan ranar ko da kuke bauta ma aljinin da ku aljin da ake bauta muku ba wani daga cikin ku da zai iya amfana wani ba wani daga cikin ku da zai iya cutar da wani
wani kowane nan jina da lamu zuku azaban narin da ke kusu da su sai mu gayawa wa'inda suka zalunci kansu suka yi kafin cewa Allah zuku azaban na ku tantani azabar wuta ku da kuka kasance kuna bauta ba da ku ku tantani azabar wuta wutan nan allaji wannan wanda kuka kasance kuna karkawa ba mu ta can cikin lal'ani Allah yana gaya mana wa yau mana shi jami'an ثم نقول وما ناشرون جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجل اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مصرهم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم انا ذات القيامه سورة كان عبد الله سبحانه وتعالى to shi ne Allah ya ce mun cewa su wanda suka zalunci kan nan nasu ku tantane azabar wuta wanda wanda ko kasance kuna ƙaryata samuwarta fadan Allah da yake ku tantane azabar wuta wannan wani azaba ne da ake ce mata azabun nafsiyyu shine abin da ake ce mishi emotional fasa a turance emotional fasa ba a ga ana duka ka ba amma da mu'amala da kalma da hali amma ana azabta da kai shi ne ga shi ba su ba ba san da mutum ba amma ana ga muku da gautar nan shi kansa ga muku da nan da fari da su da ake yi shi kansa wannan abu psychologically wani azaba ne mai zaman kansa dan an gaya maka cewa wai azaba ce kala biyu da wanda za ta tsantsana da wanda za a tsantsana musu a zukatansu wani waje za ka ji Allah ya cewa zuku masa saka ko wani waje za ka ji Allah ya cewa duk naka an da abu cewa har Allah ya yi so ka ga ku dan dani kai wanda ya Allah so Allah dan dani azaba mutan nan domin yau kai aziz kai kai kai wani babban babban babban bako ne da wani ne ba ba ina na dauka shi a cikin gari sai dai kan ka kafin cewa musa kan su da bila ne a wajen wani ba ba da magana da na yi shakar da ko ko ka ji ana yasa zuku ma kun su amari da wajen haka duka wannan yana nuni ne zuwa ga emotional sassaɗin sannan wanda za su kuma kankana a cikin wannan ke amma suna ɗin da zan wani akwai abu tambaya malam da ya mana tarawih yau ya yi da sassan sassan kuma a cikin sassan sassan ne من إلى أن لا يكون وأما الذين كفروا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وإنجوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي الذي هو أكبر ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا يمكن سميتهما ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون يا أولي shin wani wuta da zama ɗaya da zama ne? Ko ba shi ba ne. Ne da amsa sai da wajen shi ne. Na so su sai da aka ce zuku azaban nari na shi, ko ɗanɗanin wutan nan wannan na namijin wanda kuka kasance kuna kare ta samuwarsa haƙin mala'iku ne suke gaya wa mutane gabanin su kauta. amma wannan kuma an ga wutar ne sun shiga za su shige ta ko sun shige ta ba ana tantana ta so ga ta nan dai wannan wuta da kuka kare ta ku dan kare ta ana gani ba wannan ke nan so da sun kasance suna kare ta samuwar wutar ne har har har abu abu da ma abu da yana yana abu da yana yana wa manzo Allah izini lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da إن الشدة الزقوم تعامل سوق المنتج لتدخل غير حميد sai zai ta jama'a yana da kariya wai kuma mamar ya ce wa inda shi da zakuni wai a rubuta akwai wata wai akwai wata bishiya a cikin wuta ba ko san da zakko ko ji ba yoyi na hankali zai dauka a ji a cikin wuta a samu bishiya bayan ana saka bishiya wuta take cin take cin ba hakiwa ke na wanda ta wannan ana magana bari mu ga mu gaskiya babu wani shafin da kuma wata shafi wata bishiya ce ta dubina a can garin su ne da riba kuma nan za mu tore ta mu ci da mu ci da muka muka koshi ita muke nufi ba wanda da ku to kaga wannan karfi yake to sai Allah ya ce to ga shi nan ku zuwa azaban nan da cikin duniya su da kai da ire-irenka ku ɗanɗani wutar da ku kasance kuna kare sawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma dawo da mu zuwa ga wauta ta nan a kafiran da jarima irin tasu lokacin ko da jarima irin tasu a za mu fara inda muka je Allah ya mulada inda muka kusa Allah ya mulada Allah an da muka je Allah ya mulada inda muka kusa Allah ya ji mana Allah ya ba mu lafiya zama lafiya Allah ya sanya mu daga cikin bayin sa na gari Allah ya kara su da lafiya ya jama da rayuwarta ya jama dukkanin bukatun ya mata dukkanin bukatun ta wanda suke neman addu'a gurin mu Allah ya biya mana biya musu ma dukkanin bukatun ba ta ba ta ba
Amin.
Amin.
Amin.
Amin. Amin. Amin.
Alhamdulillah.